جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۖ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
ina muka tsaya baya ya yi wadda zai na wani kuwa shaitan
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ranar talata ne hudu ga watan rajaf ɗaya daga cikin watannin allah masu alhurma wanda ya dace da wato a wancan basan shi ba basan shi ba abaka ne ba na kawo shi ne da ba layan ba hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga garin maka zuwa madina shekara 1445 hanyar jirgin kasa da ba a hanyar jirgin sama da ba ɗan da ba kalas ba da gina masallaci ne sai haɗi hijiriya ya wadata su insha Allah sakakin da muke mun yi la'ila haula wa la'ila haula yasa muke da matsala ta fuskar addini ya kamata ko da malami ya shiga makaranta zai ba da darasi ya sa mutane wannan watan na hijira don yara su koye shi kuma su san ashe yana da mahimmanci a rika lissaye shi yanzu ga kalar mara tambaya ta yi sha shida na ce gyara a ta yi shida na ce gyara da ya ce biyar a ga ko matsala allah rama hukira yana kwakwanto shida ko biyar ni kuma na ce hudu kaga a ce cikin kuma yanzu da an fara bincike an samu da an samu kaulani ko to gaskiya muna sakaki kwarai dangane da abin da shafi lissahinmu na musulunci ya kamata ba fifita namu akan nasu duk da ba dai namun ba da shi ake daukan yan canji ba amma ai sanin shi yana da tasiri saboda ibadar da muke kowane wata yana da tashi falala ta yi shi ne na taimaka matsala za a samu shi ya ce shidda shi na matsa ya ce biyar ni na ce hudu saboda kalandar da nake aiki da ita to kede shi yasa na ce mu kama jikinmu dai akwai matsala wallahi akwai matsala matsala da ke da kwaɗin haka musulmi muke a duniya gaba da yanzu nan idan muka ce kowa ya kwaɗi nashi wani ma uku zai ce a wallahi da gaske ne a wanda sai ya gani kiri da muzu nawa zai fara amma kalandar saudiya take aiki da shi yau hudu da wata ne don su suke da cikakkiyar gaskiya ɗaukar mataki akan ganin wata suna da ministare mai kula da wannan suna da ɗaukar mataki kwakwara shi yasa galibi na fi dogara da nasu kawai saboda in kace na mu a kasar tamu wani kwamiti ke da kwaki yawa amma an kama an gani kaga shi masu aya da nasu don mun san su suna nema kuma suna gani shi ne kawai kuja su suna nema kuma suna gani amma da haka in muka gani to muna iya barin nasu kuma amma in ba mu gani ba kawai harsashe da irin wannan da gaskiya akwai matsala ya kamata mu san abin da muka rike annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsananta diba wata musamman watan jimada akhir da rajab da sha'aban saboda tabbatuwar ramadan ba kwakwato amma mu kowane bin malaika a kalanda kawai muke gamuwa ko a jita jita to kalanda kuma tana sabawa tana sabawa gaga sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna fata ubangiji ta'ala ya datar da mu a darasin mu na baya dai mun tsaya ne a cikin wannan dai sura mai albarka suratul baqara inda maka ta haka burki aya ta 200 da nawa da ta 228 za mu tashi 229 insha Allah muna fata ubangiji ta'ala ya datar da mu ya kuma amfanar da mu da hukunce-hukuncen da ke cikin waɗannan ayoyi masu albarka sai Allah madaukakin sarki yace yutul hikmata yutil hikmata man yasha wa man yutal hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab ubangiji ta'ala yace yutil hikmata man yasha wa man yutil hikmata faqad utiya khairan kathira lalle Allah yana bada hikima ga wanda ya so hikima malamai sun yi mata fassara daban-daban wasu malaman suka ce annabanta amma ya tabbata a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi da hikima shine mutum Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi mai amfani yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu hasada illa sai ga mutum biyu ba hasada irin wanda bata neman Allah ya gusar da ni'ima daga wane ta zo gare ka ko a rasa duka a wannan hasada wanda ake nufi abin da ya kamata ka yi gasa ko koyi ina ma shi ne ba wasu yake ta ina ma ko gibde mutum biya kamata ka ba gibde ko ka ce ina ma kai ma ka zama ka masu mutum biyu ne a duniya kaɗai kamata ka yi ina ma ka zama ka masu ya ce rajulun a tahullahul mala mutumin da Allah ya ba shi dukiya kuma ya ba shi ikon sarrafa dukiyar tashi akan hanyar Allah wannan abu ne mai wahala gaske sai wani da wani ka samu dukiya kuma wannan dukiyar ya zamanto ba inda kake nuna kana da ita sai a hanyar Allah wannan ba baiwa ba karamar baiwa bace ba duk mutumin da Allah ya bashi wannan kai ma ka rika cewa Allah ya sa in zama kamar shi to ko da baka samu kuɗin ba to Allah madaukakin sarki sai ya baka ladan niyya ta wannan aikin na alkhairi aniyatul mu'min khairu min amalihi sai manzo Allah ya ce wa rajulu atahu Allahu al-hikma da kuma mutumin da Allah ya ba shi hikima a ragun mazalarsa sai fasar hikima da mi da ilimi mai amfani yana aiki da shi kuma yana karantarwa sau da haka waɗansu malamai kenan sai suka tabbatar da abin da ake nufi da hikima shine ilman nafiya ilimi mai amfani wanda za ka rika aiki da shi haka wanda zai zama to hujja ne gare ka ba hujja a ba hujja a kanka ba amma idan Allah ya baka ilimi ka zama to malam ko wani dodo kaga an samu matsala da ka ji an kama ganar dodo ai akwai matsala kaji malami na cewa wai ku yi aiki da abin da muke fara ba da abin da muke aikata ba kaga zama wa kenan ya zama shedani ya kamata a zamanto aiki da ilimi ya zamanto kafar dama da hagu tare suke tafiya kada ya zamanto akwai ilimi amma ba aiki mal ilmi illa amala bi ilimi bai zamanto ilimi sai an yi aiki da shi to shi yasa yana daga cikin hikima Allah ya fahimtar da kai hukunce hukunce na shari'a ya sa kuma ka rika dabbaka su a aikace a rayuwarka gaba daya shi yasa abin da yake da wahala kenan a yau kaga ilimi ya cika duniya amma aiki yayi karanci a da shekarun da suka wuce zaka zo ka tarda mutum ka ce mishi wannan abin da kake bakke wala sai ga ya bari baya jira sai ka kame aya ko hadisi bakke kawai ya ishe shi bai ya ce maka wani hadisi ruwayarwa waye inganta shi wata a'a bakke bakke bakke eh ya ce Allah to na bari shikenan ba ma yanzu ya muke zaga mutum yana so ya gyara wa kashi saba Allah yana ta tawili yana ta dubaru yana kwanance kwanance yana to amma eh haka ne to amma to amma mi kaga wanda bai zama hikima ba kenan hikima shine ilimi mai amfani wanda Allah zai baka sanin shari'a hukunce hukunce ba sai ka zama babban malami ba kai dai gurgudan rayuwarka duk abin da zaka yi to ka san menene shari'a tace ayi ka san wanda ba ta so ko kuma za ka je ka tambaya to da Allah ya baka wannan shine hikima Allah ce to duk wanda muka ba wannan faqad utiya khairan kathira hakikan mun bashi alkhairi mai yawa alherin duniya na nan cikin dabbaka addinin Allah a cikin rayuwa koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ayyuka da mu'amala to wannan shine babban alkhairi a rayuwa amma duk abin da Allah ya baka ya zama to kai da shari'a kun yi baran-baran shari'a ta yi dama kayan hagunto akwai matsala tun nan duniya sai ka ci karo da matsala a rayuwarka kafin ka koma zuwa ga Allah ballantana ba a ce ka sani kuma ka ƙiji to wannan shi ne babbar matsala fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akabarin minhu jahilin mutanassikun kuma fitnatin fil alami na azimatan liman bihi wa fi dinihi yatamassakun bala yace idan kana neman mabannaci a duniya babba wanda yafi kowa banna a wajen Allah ka samu malami mai keta haddi ya san addini amma akwai ɓanna malam ko wanda doke na eh wannan shine babban mabannaci a duniya yace amma akwai wanda ya fi shi kuma akwai babban shi akwai wanshi yace wa aka bar minu mafi girman mabannata kuma wanda ya malam mai banna shine jahilun mutamassikun mutumin da bai san shari'a ba amma akwai riko da addini wannan babbar matsala ne shi wallahi kowane lokaci za a gaishe shi addini kam kam kam kam amma babu ilimi to wannan bannan shi tafi alkhairin shi yawa a cikin ibada tafi alkhairin shi yawa zaka samu waɗansu suna koyi da shi ai ga wani ma bai yi karatu ba amma azumin nan in ya kama tun daga dok me yake ta mishi wannan wata ma azumin tsafi sai yayi doki da gudu sai yayi kuma yayi ramadan uku kuma sai ga mutane suna koyi da shi wai wali ne shi kuma ya riko da wannan abu yana ga ibada ce umina aisha Allah ya daidaita ce ba wani wata daga cikin watanni guda goma sha biyu wanda manzan Allah yake kama azumi ya yi talatin ko talatin ba ɗaya sai wata ramadan ba wani wata da manzan Allah ke yawaita yin azumi a cikin shi da yawa ya yi ta yin azumi kai ka ce ba zai bari ba kuma sai ya bari kai ka ce ba zai fara yi ba kuma sai ya kama sai wata mi watan shu'aban amma sai jahilci da ƙoƙarin ibada yasa aka ƙaƙabawa tsaffi su yi azumi wata guda shi ne wannan wata da muke ciki kuma suna ga ibada suke zunubi ba lada kenan bidi a kayan nauyi mutum ya kwana talatin na azumin bashin lada sai zunubi ka san wani gani yake ya za a ce a samu zunubi wallahi duk ibada da ka saba manzon Allah zunubi za baka wani mutum ya zo sallar ka ta alfajir sai yake ta yi yayi da yawa sai wani sahabi ya tambaye shi me yake yace raka ta alfajir ce yace a ba haka ake ranka ta alfajir ba yace kaka ake yace annabi ya karantar da mu ai bi wannan abin da kazo shi bid'a ne sai yace yo kana tsammanin Allah zai mana azaba saboda nayi sallah kaji fa kaji hujja jahili ko Allah zai mana azaba saboda nayi sallah yace eh Allah baya maka azaba saboda kai sallah amma Allah zai maka azaba saboda ka saba manzon Allah a wajen sallah ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين كاجي الله رما ya kashe wuta ba gaba daya da nassin qur'ani kuma duk wanda ya saba ma Allah da manzon Allah a fuskar mu'amala ta fuskar ibada ga yanda Allah ya ce ga yanda manzo Allah ce kai sai kai nan ba irin nasu ba kuma ka tsallaka iyakar Allah to Allah ya ce ni dukil hunaran za mu shigar da wannan mutum wuta shi yasa bid'a halaka ce wallahi matsala ce kuma Allah ne ya ce shi a wuta bai kyale ba sai ya ce walahumi yana da wata azaba ma khalidan fiha wanda kuma zai dawo mu a cikin kuma yana da azabar da take mai muni Allah ya kare mu don haka mai hankali yan uwa da bidiya wallahi akwai matsala a bidiya babu wani azumi da ya tabbata a cikin wannan wata shirme ne wallahi in kai ballada sai zunubi in ya wuce azumin litinin da alamis da azumin sha uku sha hudu sha biyar in kai azumi kace azumin tsofaffi ne to kana da matsala eh ka samu matsala shi tsoho ya haimashi azumi yake a shari'ar musulunci tsoho iya tsuha azumin gaba ɗaya kai ya haimaye shi ya ciyar kuma aka zo aka kagaba mashi wata guda cin kuma saboda kokari wasu in sun yi basa bari yanzu da bari su yi rakiya biyakita rakiya da tarbi na gaban ma sai su kama wallahi malami na ga masu azumi wata uku a jere to kaga wannan shine ake cewa wa akbar minhu mafi girman mabannaci sama da babban malamin da yake bai taka dokar Allah ka samu jahili mutamassikun jahili mai riko da ibada kankan kankan wani za ga an zo an kakaba mai carbi malam ko yana tafiya carbi yake za in yana hira carbi yake za in ka zo ka ce salamu alaikum sai dan Allah yin sallama mene ne sunna ne amsa shi wa wajibi ne to wurdi wa wurdi me mene ne a a gyara mashi ma a kaddara ma dai a ce a dai guri shi to kai da wajibi ya same ka kabari wai ba zai amsa ba karfin imani ne ba ibada ce lalai ba jahili ba mai wannan shi ne ta akbar minu jahilin mutamassikun mafi girman mabannata a ban kasa babu kamar jahili mai riko da ibada mala yace me yasa dan duk waɗannan guda biyun nan fi dinihima a cikin tsarin addinin da suke kai akan yi koyi da su wani zai ce tun da malami ne yana kaza mu mahimi shi yasa idan kaza kaza sai ce babu malam wani ma bai ce ba ko bai hana ba shi kuma malamin gargajiya da bai hana bata ha wallahi bai hana yanda ka san bai hude a nan bangaren haka suke kanu la ta hauna a munkar faru kuma malamin gargajiya zai rika bada sallah shekara 40 ladanin shi yana kiran sallah shekara 40 kuma yana jin shi yana banna bai a gyara mashi barantana ma mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yana bari ba sallah ya zo gindin gimshiki ya zauna ba sai ga wani mutum ya zo shafshaf ya buga sallah watan kurciya hadisi musiu sala yana gama sallah ya zo shi ta ake yayi abin kirki ya zo ce assalamu alaikum ya rasulullah manzo Allah ya ce mishi wa alaikum assalam irja fa salli fa innaka la tusalli ko ma kai sallah domin kai baka ka taba ganin malam mun galgajiya ya gyara amma ban yi sallah yace sallar ka ba ta yi ba ta shi gyara bai so ma bata muku ne wani malamin gargajiya da aka yi sallah sai kablishe ko ba da ta kama ka san dama idan aka sallame akwai dogon fatiya ko saboda ana dan bada bara fatiya to wasu suka ce kablishe wasu kuma suka ce ba'adici sai ya kalli wani wanda suka ce kablin ce akwai masu bada sarka mai kabri bada fatiya sosai su ma suka ce ba adin ce su ma suna dan bada bara fatiya din to kaga in ya bar wayancan ya bar wayancan sai ni za su yi hushi yayi shiro ce kai kowa da ya sarkal kuli kuli kawai sallah ta yi ba hati hatir ba da yi aka yi na hasan garin fa a sarka dan kuli kawai yayi sallah kuwa ya ce kawai sallah a ji a sarka dan kuli ya aka yi shi ma sallar ci aka yi aha kawai ne ta jira su hindi ta rikice to ƙarshe kawai ta kowa ya su bar gibe to ba ka ba Allahu akbar wa shahida shahidin min aliha ka gani ko kaga wai kowa ya je astighfari ga yawan tafsi to ina an samu wannan fatawar to da Allah wannan jahili ne ko ba jahili bane kuma gashi liman liman bi ma fi dini haka haka ne duk mutumin da yake ibada da jahilci to wallahi mabannaci ne babba idan kuka lura addini ne kawai ake wani hawan kawura yanzu ni dai ai asan ban yi karatun likita ba in na sa bulus kin na komai sunanta na sa irin hulas na sa na ce hospital kawai in je ta ramar lafiya ce kai mai damuwa ka iya bayani sai ya ce a sa min shi blog da Allah gyara zai ko banna ha kaga za ka dan darwa ka bane amma addini shine kawai sai aka yi mutum ya ta abin da gara ba ka gani yanzu aka dan darma yazo an ce ai waje da shi eh mana saboda mai bai yi karatun ba ba aikin shi bane wani irin kawai banna ce zai yi to haka ita ibada kuma a mala'ika fa yake zauwa da sakon wannan sallar sai da aka sa manzo Allah ya je sama ta bakwai aka bashi kuma kawai dundur mutum ya zo rika yin ta haka nan, kuma ya ce kawai lahiya launi kowane bangaren ibada ka yi shi da jahilci ka ce lahiya launi ai banna ce kawai kake da haka Allah raba mu da jahilci na saka muku tarihin wani bawan Allah yake da diya zai mata aure kuma mutum biyu suke neman diyar ɗayan yana da ilimi amma sauran ɗan giya ne ya ga dai ka ya bai ya ce dan giya akwai matsala ɗayan ku gashi mutum ne mai kokarin ibada amma jahili ne bai zuwa makaranta amma ibada ba kama hannun yaro to abin ya zama shi har kaga heje ya tambaye wani malami tani wallahi zan aure da diyata amma duk masu neman auren akwai matsala yace me matsala yace ɗayan malami ne ya da ilimin addini amma wallahi babbanci ne ke giya ma yake sha yace ɗayan wai yace ɗayan akwai kokarin addini matsalar shi ɗaya bai zuwa makaranta baya karatu bai karatu amma akwai kokarin addini yace to kaga wallahi ka bai dan giyan ya hima sauki ya san yadda zai hudda kanshi kuma ya hudda diyarka gaban Allah amma wancan mai kokarin ibada bai san ma zai hudda kanshi ba barantana ita yace zan baka wani yanzu zaka ka jaraba su ga gani yace idan ka ga shi wannan jahilin wanda bai zuwa makaranta ya zo ya shiga gidan shi ai shi kadai da goro ne yace dukkan su goraye ne yace ta zo kusa yace ka bar shi in ya je ya gama nafila ya ja tarbin shi in ya kwanta har barci ka dan daddaba shi da ban ka zo da fararanka sai ka ce mishi kai ne Allah ka zo ka ba shi labari duk abin da yake aikata ɗan aljanna ne shi saboda ƙoƙarin shi ya ce to na ji wannan zan iya insha Allah ya ce to wancan kusurar ki in ga ya sha giya yana tangadi ka riga shi zuwa gidan kalabe in ya kwanta ya sha aman shi na banza da zage zage shi sun batu ta kaga zai fara barci ka daddaba shi ka ce kai ne Allah ka zo ka ga mishi duk bannan da yake ɗan aljanna ne shi ka ga za ku kare da shi daga nan za ka gane ba za ka bai diyarka sai ya fara da wancan jahili mai ibada ya zo ya yi ta sallah ya yi ta faɗuwa yana tashi ya ja wurin nashi ya kwanta sai daddaba shi ya aska hutula ya ga haske ya ce bawa Allah ni ne Allah na zo an gaya maka wannan kokarin ibada da kake ke dan aljanna ne ya ce Allahu akbar dan malamai sun faɗi ya ce kai ne Allah da kanka ka zo ya ce Allahu akbar dan malamai sun ce Allah yana saukowa idan dare ya latsa to kaga saboda jahilci akwai hadisi amma ya burshi mummunan fahimta kuma yake jin daɗi shi da aljanna Allah da kanshi ya san ko ya ga mai dama an ce Allah da su kuma ya yarda ya yarda Allah ne in ba jahilci ba me zai shaka yanzu sai ya ce to lalle wannan akwai matsala tabbara ya ce dama miji malamai suna faɗi kaga ya yarda ko bai yarda ba ya yarda saboda jahilci kaga shi jahili idan ka jarrabe shi sai ya ƙara tsundumuwa kuma cikin bala'i halau an jarrabe shi ya ƙara faɗa cikin bala'i shi kuma ne hede wata rana ya gaishe ya sha giya shi ya yi tatil da kire ke tafiya sai ya gashi zuwa gidan da ya zo ya labe a wani kwana gidan sai da ya zo ya kwanta ya ji shi yana surutu ya gida alama kamar zai barci daddaba shi ya suka hutula ya ce miye ya ce a duk wani shigantakar da kake tunda kai kana da ilimi ni Allah ne na zo in gaya maka kai da aljanna ya ce kaiwa ya ce ni Allah ne na zo in baka labarin duk abin da kake kai da aljanna ya ce to tsaya yanzu sai ji ahu yana ta da an ga yana shan giya an dauke da mahaukaci Allah ne zai zo da subba irin ta mutum haka Allah yake Allah abun wasa ne dan kuka yana shan giya unguwa ko rena mun hankali sanda yake ne mafa ai da ya samu sanda da kare sha kuma yace to daga yau mana daina shan giya tunda an rena mu hankali a unguwa kaga duk da yana cikin baye da shi da wancan da bai cikin baye waye da hankali waye fi sanin Allah waye fi sanin abin da ya dace da zata ubangiji yasa jahilci bala'i ne ciwo ka a duniya masu ciwo babu kamar ciwo guda biyu Allah ka raba mu da su ɗaya jahilci ne ɗaya ko ne ne ha a ba shi bane talauci ne duk ciwon da ka sani mai shi ya rabe da lahiya amma wa'annan ciwon biyu mai su bai yarda da bashi da lahiya ba barin baka misali za ka mutum ana zance yana duk da ma dai mu talakawa ne ba masu wada haka bar wata rana da kaje na faɗi in kun game da shi ga wa assalamu alaikum ya talauci zai amsa maka kenan bai raba shi da kai shi yake cewa duk da mu talaka ne amma bai raka ce mai ya talauci ba amma mutum kawai tana ciwo kace ya kafa zai ce alhamdulillah ko ya ciwon ciki alhamdulillah ya haƙorinka zai ce alhamdulillah amma shi ya ce duk da shi talaka ne da bakin shi ba amma in kasa shi kace ya talauci kuma ran nan yana tsammani in ba kunya kai ke ji ba sai ya zage ka wallahi ta zai ubanka yake bani abin da nake ciki ko ba haka ba kaga illar wannan ciwon ɗaya sai na biyu ai kun gane shi kuma za ga mutum yana magana ta duk da ma mu jahilai ne ba ba so na haka duk da ma mun masu bakin kai ne mu jahilai muke amma dai kaza kyale shi da kaji na faɗa ka wata kun ga mu kun gaisa wa da salamu alaikum wa alhamdulillah ya jahilci zai amsa maka zai amsa maka saboda bala'in shi ne ciwuka ne masu bala'i Allah karba mu da su da haka mu dawo karatu mu yutil hikmata man yasha Allah ka ba mu hikima Allah yana ba da ilimi mai amfani ga wanda ya so ilimi da aiki da shi wa man utul hikima wanda Allah ya bai wato hikima wa man yutul hikmata faqad utiya khairan kaseera Allah ya bashi alkhairi mai yawa Allah ka ba mu shi amma sai Allah ya ce ba nan giza ke saka ba mutun ya gane hakan shine matsala wa ma yazakkaru illa ulul albab ba kowa ke fahimtar haka ba sai masu hankali eh sai masu hankali wani gani yake kawai duk abin da ya samu a duniya in dai ba Allah ya bashi arziki ba Allah bai bashi komai ba yadda ga dana mu da rakiya muka zo duniya kai masalai suna shan nama wai saboda mai bai samu abin duniya ba idan Allah ya baka fahimtar addini ko da baka yi karatu mai yawa ba duk abin da za ka yi dai baki walgudo ka sani wallahi ka ce alhamdulillah ta wani duniya nawa ce duka shekara 60 ko 70 ita mara da dahe yanzu ba da ka kai shekara 50 zuwa 60 ba ba ka hawaye rayuwa sai da haɗe-haɗe ba to ka gani dai kuwa farzuru sha da sahi sha da maraice haka fa ake rayuwa ba laji wani na ta abin shiga gasa da wajen kwaya zai dauko da haka ne ba ake rayuwar fa ina dadin ma yake amma idan Allah ya baka rayuwa ta addini to shine babban cin nasara saboda kullum a cikin wato kana cikin wani farashi mai tsada ubangiji ta ala da dauka darajarka yana ƙara maka falala ana ƙara maka kawa a gidanka da aljanna ana ƙara maka ƴan mata kai kuma kana tare da ɗaya ma a nan gurin ka sai da zaka yi da ita ta zama har kai wala ko mazan da su rasu yadda za su yi da mata kawai dai suna nan ne dai Allah ya sauwake to ga su a cikin aljanna kai ka rasa su yi kokari ka same su da haka Allah madaukakin sarki yace ba kowa ke fahimtar idan aka bashi fahimtar addini ba an bashi alheri mai yawa a sai wanda bai samu fahimtar addini ba yana cikin ni yana cikin matsala wallahi mu dage mu yi karatu mu fahimci ubangijin mu bauta masa Allah ya ce wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba kowa ke fahimta yake wa'azantuwa ya gane haka ba sai ba abota hankali Allah ka samu daga cikin su sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhar aw nadhartum min nadhrin fa inna Allah ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar ubangiji ta'ala yace wa ma anfaqatum min nafaqatin babu abin da za ku ɗauka ku bayar daga cikin abin da ake bayarwa abin da za a iya ciyar da wasu ba ka taɓa ɗaukan wani abu ka ciyar da wani ba au nazartin min nazarin ko ka yi kyautar marowata ko sarakar marowata kun san mai sarakar marowata shi ne bakance al'adawal ko duk ba mu gane ba ne ce ai wannan abin da nake nema in har na same shi to sai na yi azumi ko sai na yi sarka da abu kaza to wannan kyauta ce kai amma ta marowata tsakaninka da Allah bai kamata ba a ce sai ya ba kaza kai zaka mishi kamar da haka Allah ya karba in dai aka cika ma kai ma ka cika eh Allah zai baka lada amma da kiran shi sarkar marowata ai akwai wani kuɗi na in sun mutu ai sai na sai na dafa abinci an raba sarka ko sai na yi azumi ko sai na wa masallaci abu kaza wanda shi ne ake ce adawal ko bakance ko nazar yufuna bin nazar wa yakafuna yawman kana sharruhu mustatira Allah yake ce masu cika alƙawari da suka wa Allah to da haka Allah yace wa ma anfaqatin min nafaqatin baku dauki wani abu na ciyarwa kun ciyar da shi ga waɗansu bayan Allah ba aw nazartin min nazarin ko kun cika wani alƙawari ko bakance da kuka wa Allah in na samu bak zan yi kaza ko in na samu kwangila kaza zan yi kaza ko in na samu nayi gida zan yi kaza kuma abin da ka ambata din alheri ne to wannan ana so ka cika amma duk wanda yawa Allah alƙawari in ya samu abu kaza zai yi kaza sai aka waye gari kazan da zaka yi ba mai kyau bane to karkai kuma babu wata kafara akan ka eh babu wata kafara akan ka kayi alkawari wani abu ne na alheri zaka samu sai kace in na samu kaza zan yi kaza kuma sai ka samu kazan sai ka gano wannan abin da kai alkawari zaka yi ba abin kirki bane to sai ka fasa shi ke nan kowa wata kafara amma in alheri ne to yi kokari ka cika shi to Allah ya ce da ɗaya daga cikin wannan in kun yi fa inna Allah ya alamuhu Allah ya san da shi me Allah yake nufi da ya san da shi Allah zai biya ku na'am lokacin koronan nan wai tashi alfahari yake in Allah ya bashi naira miliyan talatin eh azumi dubu zai sai Allah ya bashi miliyan talatin yanzu yake tambayar malam to azumi dubu ya hau kashi wannan yake azumi dubu eh ya yi shi da haka da sai ya yi shi in ko ba haka ba fa inna la ya alamuhu Allah ya san da shi tsammanin ba za a Allah zai bashi a to shi ya sani ai shi ya sani da zai yi ya ya kama azumi har abadan kenan eh wala sai ya kama sai sai sai sai ya cigaba yana yi kawai da kana dubu azumi dubu ko kullum zai rike shi a babbar matsala ce na'am eh in ya samu kudin kace mi eh an bai samu ba shi kenan amma in yace in ya samu ya haddade lokacin inda ya samu to sai yayi shi sai yayi shi to shi yasa mu daina yin bakance mu daina adawar tsakaninka da ubangijinka bai kai kewa Allah cewa in ya baka za ta ko kai kaza ba azumin ibada ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda man sama yawman fi sabilillahi duk wanda ya azumi wuni guda saboda Allah Allah zai nisantar da shi daga shiga wajen tafiyar shekara 70 kai wutar ma baka san inda take ba saboda wannan azumin ɗaya da Allah ya karba kuma ya zamanto Allah baka kai baka wa kanka wannan ba sai in Allah ya maka wani abu to wannan duk yana daga cikin abin da ya kamata a ce ah, mutum ya fahimci wane ne Allah in ka fahimci Allah ba za ka yi wannan ba tsakaninka da Allah bai kamata a ce kun yi wata sai da wata yarjejeniya zaka mishi ibada ba kanka ne zaka ba wa ma lil zalimin min ansar ubangiji ta'ala yace duk waɗanda suke azzalimai mushrikai ba su da mai ka musu gudumuwa a ranar tashin alkiyama ubangiji ta'ala ya kare mu da zalunci sai Allah ta'ala yace إن تبدوا الصدقات فنعما هي Mhm.
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم Aha.
والله بما تعملون خبير ubangiji ta'ala da yake ya zo magana ciyarwa da kyauta da sadaka sai ta in tubudu sadaqat idan kun tashi yin sadaka sai kuka yi ta a fili kowa yana gani kuka ba wani fa ni'ma hiya madalla da wannan abin da kuka yi na kyauta ko sadaka a bayyane amma Allah ya ce wa in tukfuha amma da za ku boye ta wa tutu hal faqara idan kun tashi maika ta zuwa ga talakawa fa huwa khairul lakum shiri alheri gare ku akan ku bayyana shine malamai suka ce akwai inda sadaka take da falala a bayyane amma gurin ba shi da yawa sai kamar in kana so ka yi don a yi koyi da kai yanzu a nan gurin akwai masu kudi sai aka ce a tashi a taimaka fi sabilillah ni ina da kudi alrama na da kudi wannan na da kudi sai na san idan na yi irin yadda bahaushe yake yi to su ma haka za su yi ka san ka- ka'idar bahaushe galibi an ce a ba da fi sabilillah to baya ba da babba in yi taba nan ya jijjiga goma goma ne sai saka in yi taba nan ya ji biyar sai ce ka nan ma ina sai yadda ƙanana galibi haka ɗabi'a mu take amma za a ga waɗansu guraren ba haka bane sun gane idan aka ci a bada fi sabila da kirki ake bada amma mu kamar mun gada ne kawai saraka in za a bada ɗan curus shikenan alhaji ya bada curus yaron shi ya bada curus ɗan da koma ba haka nan ne muke to yanzu in na san ina so in girgiza masu kuɗi ya aka ce a bada fi sabilla sai na tashi yancin to ni dai na bada miliyan guda kaga wannan in yana da kuɗi kamar kamata ko sama da ni shi ma ba ya ce mutu shi ya ba da ladari ko ya ce ya ba da ladari ko jika bai yi bane na kirki ya ce ya ba ɗari biyar to amma in na yi shiru ni ma na ɗan tsaro yadda na ɗari na suka shi ma ya tashi ɗarin zai bada to a nan gurin aka ce kana iya bayyana sadaka ya yi ka ɓoye ta gurin da ka san kana da damar da za ka yi abin da wasu za su yi koyi da kai to na idi yawa ba ne ba ce kuma ka yi shi a bayyane amma in ba haka ba duk wata sadaka in dai ba ta farilla ba ta farilla shine zakka ba an fuso ka yi ta boye malamai suka ce musamman abin da za ka bai talaka ba su a bayyana yanzu a cikin jama'a ka tashi ka bai talaka jika ɗari sai a yi wata da in yi sai a talaka taron nan wanda ya bashi kaza duk gani ake wannan kuɗin ne saboda shi gani gina zai samu wannan da za ka je ka same sai kai sai shi ka bashi sai Allah kaga asirin shi abin duk lokacin da wani abin shi ba wanda ya san da ya samu kayan shi kina Allah ta'ala ce wa in tukfuha da za ku boye da sadakal wa tutu hal faqara a lokacin da za ku meka wannan sadakar taku da talakawa ku koye ta to fa huwa khairul lakum haka shi yafi zama alheri a gare ku kuma bayan alherin wa yakfir ankum min sayiatikum Allah zai kankare muku wasu daga cikin laifukanku sadakar da aka bada a boye tana da falala mai yawa bayan Allah madaukakin sarki zai ba ku lada akwai kankarar zunubi as-sadaqatul khafi sadakar da aka bada a boye takan tunkuɗe fushin Allah akan mutum idan ka ga al'amura sun yi maka tsanani sun maka tsaramin bandan wancan garin to yi kokari ka je ka rika raba saraka a boye wala za ka sha mamaki lokaci guda za ga Allah ya buɗe maka ko mun kankantar abin ka bada shi a boye saboda shi abin ba a girma yake ba girman saraka yana cikin zuciya eh wa kai wa shine Allah mm dan da gizo ke saka wa ka bada dan shi Allah to shine girman abin za ka yi ba da miliyan guda wani ya ba da dala ɗaya ya fi gana da wajen saboda shi ya yi ikilasi a wajen ba dawa kai kuma ka tattauna kana son lada hallo kana so a yaba ka san wani da niyyar duka yake yi ya samu lada hallo dai mutane su ce yana yi haka za ka tashi gaban allah ka je ka allah ya ce a je ka gurin wa'anda ka nuna masu kin nagari za ka samu sakamako koko ni dai ba ka da shi a guri duk abin da za ka bada kai ikilasi ka bada shi don allah za ka bada abu da yawa amma wanda ka bada dan Allah dan kankanan nan sai ga shine mafi girman lada a wajen Allah wata baiwar Allah ta shigo gidan nan da Aisha ta nemi fi sabilillahi Aisha ba ta da komai sai dan da biyu na uku ita kuma ta tara da yara biyu daya a bayan ta daya a hannu da ta bata dan da biyu na uku tana juyawa kawai yara kowa ya mai ka hannu sai ta raba musu daya saura nawa yanzu da daya za ta sa a bakin ta halau sai na baya mai ko hannu shi ma na na kasa yaro ka san dabi'ar yaro in ya san abu kadan ne kana ba sai lankwame ya eh mara eh maka maka dan kake ka cinge bai ce shi ba to na Aisha tana kallo aka aka sai ta raba wannan biyin ta daina ci sai ta raba musu rabi rabi wannan daya ita bata ci ba manzo Allah ya zo sai na Aisha take so ta bashi labari tana faɗi sai ce Allah ya gaya mana ko kin san me Allah ya bata sakamakon wannan rabi rabin da ta bada ta ce Allahu Rasulu Allah ya ce Allah ya bata aljanna kaga guda gudan ba su kai ya wannan rabi rabin ba saboda wannan ikhlasi ta yi ta ba su lillah wanda ku kamar haƙƙin su ne ta meka musu ko wanda ku nata ne ta haƙura lillah mm wara tausayi dole kaga guda gudan ba a bata aljanna ba sakamakon su amma wannan rabi rabin an bata an bata to duk lokacin da zaka bada abu ka bada dan Allah dan kuma tausaya wannan bawan Allah da zaka yi za ka sha mamaki ga irin yadda Allah maɗauki saki zai ɗauka darajarka Allah samu dace yasa Allah ta'ala ya ce zai kankare zunubi wallahu bi ma ta'amalu na khabir Allah ya ce dangane da duk abin da kuke aikatawa masani ne kuma zai baku labari hadisi ya inganta ruwal Imam al-Bukhari da Muslim Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce akwai waɗansu mutane guda bakwai ranar tashin alkiyama za a sarke su karkashin al'arshin Allah ranar da babu wata inuwa sai inuwar al'arshi kowa na cikin bala'i su suna inuwa suna morewa Allah ka samu daga cikinsu ba mutumin bakwai ba ne kadai sufati ayyuka ne daga cikin ayyuka guda bakwai duk wanda ya kokari a rayuwar shi ya ɗabbaka ɗaya daga cikinsu ya je ma Allah da shi to ran nan ya dace mutane suna cikin bala'in zafin rana kai kana cikin inuwa manzo suna sai fara da farko da imamul adil mutumin da aka ba shi shugabanci kuma ya arziki abu da wuya kenan ba ya shugaban kasa ba an baka shugaban ma'aikata ka yi kokari ka yi adalci ga dukkan waɗanda ka jagoranta a ma'aikata su tabbata da wani adali ne har a zo jagorancin gidanka yi kokari yaranka su gane kana da adalci matanka su gane kai adali ne da za a tambaye su shaida akan ka za su yi lalle akwai adalci wallahi in ka je ma Allah da wannan ka ci nasara Allah zai kai karkashin inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan amma idan aka baka shugabanci ka zamanto kana babake ne da almundahara da sama da hadi wai yake da ta to ai akuya inda aka daure ta a nan take kiwo ha aiko ta shawuka da yi kiwo ta shawuka dole ne ka zamanto mai adalci shi kuma adalcin nan ba sai kai abin da daidai da kowa ba don yau idan kace za ka yi adalci duk sai a tsane ka ka wannan mai gidan nan bai da daɗi saboda baka bari a yi cuwa-cuwa adalcin kenan baka bari a yi sata baka bari a yi zalunci baka bari a danna haƙƙin wani to wannan shine adalci ba adalci bane ka rika abin da ran mutane suke so kuma a rika tanka barna wannan ba adalci bane to imamu adil shine na farko wanda Allah zai ce ya zo karkashin inuwarsa a ranar tashin alkiyama wanda ya shugabanci karkashin shugabancin yayi adalci Allah ka sa muna daga cikin adalai Allah ka sa mu yi adalci duk cikin abin da zamu yi shugabanci na biyu shine mi shabun na shafi ibadatillah matashi da tunda ya taso shi baka ganin shi gurin orkes irin yadda za a yi an turuwa an kan aji ana shan shisha a can gurin fikin babu shi ciki bai zuwa duk gurin inda ake barna a rayuwar shi yana matsayin shi na matashi ba a yi wannan barna da shi kawai ji da yake ana yi a gurin wasa babu shi gurin shaye-shaye babu shi kullum in ka gan shi kawai daga ina kake zan je masallaci ina za ka makaranta ina za ka ekol ina za ka gurin sana shi dai kawai da ya kare kuduciyar shi babu lissahin shi a cikin mabarnata har kar koma zuwa ga Allah da wannan darajar wallahi ka taba mata shi rannan baka daga cikin masu samun bala'in zahirana ko ka san a ranar zahirana zai kai matukar da halkan mutane zai rika bigewa manzo Allah ce za a kusan tura na tsakaninta da kan mutane kamar mil daya mai ruwa yake ta ban sani ba mil daya uku ne akwai mil wani wannan na kilomita yanzu tsakaninmu da rana wajen mil miliyon 90 da wani abu ne to haka kata mil daya ya kake tsammani a hakan ma tana damu mu to kaddara ma a wannan milkin dogon ne ai kaga akwai matsala yace mil na biyu shine daga nan gurin zuwa nan ana ta mil kamu daya mil na uku dan itacen da ake sanya kwalli to kaga ko dai wanne aka karar akwai bala'i to wayannan mutanen su wannan ranar ba sa daga cikin wanda za su samu zahira na ko kankane suna karkashin inuwa al'arshin Allah haka matasa mu dage wannan darajar ta shabu na shafi ibadatullahi sai an dage zamanin nan na yanzu wanda ko da baka zuwa gurin saban Allah a waya ma sai ka koya wani mutum za a gashi abin mu'minin ne haka amma an yi da kisan Allah wallahi akwai matsala bai fa kallon mata saboda ustazu ne shi akan titi ko azra amma in ya dauki waya in ya shiga cikin wani sitkin ya fara ganin saksi ya fara ganin tsireci da barna baka ce ba shine diya zaka samu mutane wannan aka bai zuwa gurin kiɗa da wasa amma an yi sa ikotar su bahara zai zai yi sauraron kowane irin bala'in music to ka zamanto matashin da a kowane bangare kai dai ka rayu cikin ibadar Allah shine na biyu na uku sai aka ce warjulani tahaba fillah mutum biyu wanda abin da ya hada alakar su da abotansu san Allah ne istabana alai dalili da ya ga wani mutumin kirki ne yana da addini alakul bai gaisa da mata ba irin wannan taba da shi saba da maharama kasa maza Allah ya ce da jikinka ya taba jikin matar da ba matarka ba ba maharama ba ya ko kanwa ko uwa ya fi sauki a samu kusa mai tsawo a buga matar daga tsakiyar kata ka kasa amma yau kaga matasan mu ba su damu da wannan ba mutum zai gaisa da mace har yana jijjiga hannunsa ba sa ba sa ba sai ya jamke shi iya gaisa dan wacce namiji sama sama amma da mace ya ji lafshin hannu sai ya jimke haka shugabanninmu kuma suke dama shugabanci ka zo kana gaisa da matan mutane saboda minista ce ta kwa mata directors kwa mata wata DJ ta wani abin da kawai sai kato ya zo ya rika damke hannunta wannan haramun ne ba wani dan kana shugaban kasa ko kana furefe ko kana wani gwamna ko kana gubernar kana gaisa da mata wannan haramun ne haramun ne haramun ne ya kamata mu san wannan to matasa mu kiyaye wannan bai da kyau to muna magana akan na uku shine mutane da suka hadu guda biyu akan abin da ya hada su soyayya da abota saboda kowa ya san dan uwan shi wancan yana san Allah ne kuma har suka mutu wani abin duniya bai shiga tsakanin su ya raba su ba budurwa bata hada su sun yi fara ba kudi bai hada su ba wani zance na duniya ko neman mulki ko siyasa ko kabilanci ba abin da ya hada su tun da suka so junan nan har suka koma zuwa ga Allah ba taba jin tsakaninsu da matsala ba to wallahi yi kokari a rayuwar ka sami irin waɗannan abokan su ma suna zama karkashin al'arshin ubangiji ranar da babu wata inuwa sai wannan sai na nawa na hudu shine wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid idza kharaja minhu hatta yarja ilayhi mutumin da zuciyar shi tana rataye ga masallaci shine malamai suka ce mutumin da yake kokarin duk sallah lokaci biyar kina ayi da shi wallahi yi kokari in ka iya kullun a ce a sahun gaba kake a kowace sallah daga cikin salloli guda biyar kakka yarda sahun gaba ya barka idan na gaba ma ya barka to kakka yarda na biyu yi kokari duk yadda za a yi kada kamata salakin nan kana cikin masallaci ya zama zuciyarka tana rataye da masallaci so kake duk lokacin sallah ka san wani wanda ayi kira sallah ma sai gaban shewa ne ce to har sallah ta yi kawai an tara mai hankali shi dai tunda dai dole dai musulmi ne bari dai dai wanda kai sallah yi to ka huta haka zaka ji mu waye waye ka huta saboda kai sallah ka huta ka huta ka gani yake wannan kaman wani arkakai ne sallah din an kaga ba mishi ita ne shi kuma sallar nawa kanka ne kake wa ba Allah ne kake wa ba kanka ne kake yi wa eh man abla salihan fa li nafsi man Duk wani aiki na amila gari, in ka yi salihan shi dan falinafsi kanka ne Allah ya ce to shine mutumin da zuciyar tara ta da masallaci yana fita daga masallaci hankalin shi baya kwanta har sai ya ga ya dawo an gama magariba so yake ga an yi isha'i da shi an yi isha'i fata yake ayi asuba da shi an yi asuba fata yake ga azhar da shi an yi azhar so yake ga an yi al'asar da shi kullun rayuwar shi haka ne to duk mutumin da ya rike wannan a rayuwa a ranar alkiyama yana karkashin inuwar arshin ubangiji tabaraka wataala ranar da babu wata inuwa sai wannan sai na nawa na biyar shi ne wa rajulun zakarar Allah khaliyan a fata ainihu mutumin da ya tuna azabar da Allah yake da ita da ni'imomin da Allah ya tara dawa bayansa shi kare yake tunanin girman Allah har sai da idanun suka zubar da kwalla ya salam wani masoyin shi zai tuna ya kuka wani kuma aka ci sa a balo zai rike darura har ta kai ya zub da hawaye da takaici amma bai taba tsayawa yayi tunanin ni'imar ubangiji da azabar Allah ba yayi kuka bai taba ba eh wani kun film zai ya kallo kawai yayi kuka saboda tausayi a film ma a film abin da baya tausayi har yayi kuka kaga wannan ai akwai akwai matsalar kwakwalwa a kai shi psychiatry ko ya kamata a auna hankalin shi wannan to mutum ne ya zauna yake tuna azabar da Allah ya tanada da ni'imominsa da girman Allah hal idanunsa suka cika da kwalla wannan mutum yana daga cikin masu shiga karkashin inuwar ubangiji ranar da babu wata inuwa sai wannan mun samu guda nawa an samu guda biyar sai na shida yace mutumin da da'atu imra'atin zata mansabin wa jama'al mutum ne yana cikin karhin shi lafiyar shi kalau aka samu irin sarauniyar kyau din nan san kowa kin wanda ya rasa kawai ta ce tana buƙatar su yi fasikanci ta ba da kanta zuwa gare shi ta yi ta jawo mai kalmomin sauya sheri ai an ba kai ba daga kai sai rijiya in ba kai ba sai rijiya kaza kuma ƙarya take fa ko kuma ya ba ta faɗa ba ta neme ka ku lalace ka ce a ina mu ai mu ai musulmi ne inni akhafu la ni ina jin tsoron Allah ni ai bazan yi wannan aikin ba ai ka san ku ɗan kadan za a samu ko wani in ya shiru sai ce to ai Allah gafurur rahim ne eh bari mu yi dayal wata kunu ma dihi qauman salihina eh bayan nan ba tuba ka gani ko ai baka sani ba in kayin gafin ka tuba kuma ka mutu nawa suka mutu akan wannan hanya to sai ka ce ai, ni akhafu la ni ina jin tsoron Allah ne to wannan ya daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki zai sa ranar tashin kiyama ya kai ka karkashin inuwa ranar babu wata inuwa sai wannan sai na nawa ya na bakwai ya ce wa rajulun ta sadaka bi sadakatin fafaha mutum ne wanda idan ya tashi ba da kyauta ko saraka muhallar shadikin karatu mu kenan duk abin da ya tashi badawa to zai koyi hatta la ta'lamu shimalu ma tufiqu yaminu har ma hagumcin shi bata iya sanin abin da damar ta bada mana ko da tare kuke da shi kai abokin shi da in ya tashi kyauta ga wani ko sarka ba yadda za a yi kasan yadda ya abin da ya bada ba za ka san baya ba shi ma to kaga a nan gurin akwai bukatar duk lokacin da za mu yi saraka ko kyauta mu koye ta don mu samu wannan daraja Allah samu daga cikin masu samu wannan daraja da haka wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito shi sahabi Abi Hurairah kuma shine ya kawo wannan hadisi da haka muna fatan Allah ya sa cikin wannan guda bakwai din mu yi kokari mu kwashe gaba daya ko wani kaso daga ciki in mun rasa ko dayan ma dai eh ko dayan ma dai ayi kokari dan kowane kana iya ba wala duk abin da kake so ka zama a duniya za ka zama balle waɗannan abubuwan masu sauki ka yi adalci me ya fi adalci daɗi idan kuma kana so ka huta a cikin zuciyarka an an baka shugabanci yi adalci kana tsoron za a aiko maka yan me ake ta yan wannan yan binciken in ka san kai adalci ni ba san sunansu ba wasu bincike ne duk inda kai jagoranci ka san kai adalci banka jin tsoron a turo maka yan waje saboda ka san kawai zaka huta insha Allah adalci wani abu ne mai bai mutum zama lahiya sayyidina Umar yana shugaban kasa ya je gindin wata itaciya ya kwanta ta da kai da mata- da da- da takalmarsa ya daura kawai shi ɗaya kan ɗaya sai ga wata tawaga an turo daga wata gwamnati babbar ƙasa daga cikin ƙasashen wancan zamanin masu faɗa aji sun zo da wasiƙa suka tana da ƙarƙashin wani suka ce bawan Allah kai mutum da ne ce ni mutumin Madina ne ko za ka mana iso zuwa ga shugaba Amirul Mu'minin mu kai mai sako yace wani sako da za ka kai?" suka ce abin ya yi ƙarfin ka ai daga gurin shugaban mu muke mu sako ne na manya da manya daga shugaba sai shugaba ya ce ku kawo saƙon suka ce a'a shugabanmu ya aiko mu mu kai wa shugaban musulmi amirul mu'minin saboda haka idan har kana da hanyar da za ka kai mu mu samu ganin ci ka kai in ko ba kana hanyar ka kalmu zai ce to bismillah ku zo mutum idan ka je fada sai ga ɗari a kujera ana ya amirul mu'minin ana ka mai koke koke da amsa a nan gudun suka yi mamaki suka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to su ma sun musulunta da ba musulmi bane su suka ce to amma muna tambaya ya kai abin mu'minin me yasa a matsayinka na shugaba ba gardakwar ba wani jami'in tsaro kai dai kai kada ya kwanta a dawa kai ne da hankalin da gwamnati ya ce yo ni babu wani wanda na cuta ko na shiga hakkin shi ba wanda ya shiga nawa ya ce mutane su ma suke su gani ba wai suna gudu na bane suna so ma su ganni ne to muku shugabannin yanzu ga gane wancan da suka wuce a baya kaka in za su wuce ma ba tsallar ko kwanta ba hawa sai an yi awa biyu suna tsoro a jefa su da takalmi haka ma jefa saki saboda ba adalci ne wallahi in kai adalci ai an san wanda suka yi adalci yara suke tutturuwa je su gaida shi shugabatar da Allah jikin shi yan lakon za ga sun yi gungu kawai bayan an sauke shi ma zai ce garin shi suka zo kuma tsoho ya huto ya ce yara su dinga zuwa da wallahi iya adalci sai ka huta ko a gidanka wallahi ko a gidanka in kana zalunci baka da hutu kawai kullum kana cikin ɗanɗar za ka baka da kwancin hankali adalci babban abu ne kana iya shi za ka iya yi saboda allah maɗaukakin sarki ya hana zalunci inni haramtu zulma ala nafsi wa ta'atu bainakum muharram yace fala tuzalimu hadisi ɗaya manzo allah ya tsala ya karanta mu hadisul kursi allah yace ya haramta zalunci a karan kanshi kenan tunda allah ya haramta wa kanshi kai da baka halicci bayan shi ba za ka zaka zalunce su ya ce kuma na sanya zalunci tsakaninku haram kal kowa zalunci kowa na uku ya ce kuma falatu zalimu kadda ku yi zalunci a hadisi guda sai da aka yi zalunci su uku da aka Allah sami adalci za ka iya zamanto adali za ka iya zamanto zuciyarka tara ta yi da masallaci za ka iya soyayya da mutum tsakaninka da Allah za ka iya gujewa zina duk waɗannan abubuwan guda bakwai kowane in kai niyya za ka yi Allah ba mu ikon yi abin da muka yi daidai Allah ka ba mu lada kuskuren Allah ya gafarta mana subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah